ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبار السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah ya sake dawo da mu karatu bayan dan hutu da aka yi na sallar layya da muke fatan Allah ya karba ibadar da aka yi kuma a bisa kaddarawa ta Allah nabiyur rahama mun gama karanta shi muka ce insha Allahu a yau za mu tashi a sabon darasi ko za mu saka sabon littafi na riyadu salihina littafin riyadu salihina wallafa ta ta babban malami imamun nawawi rahimahullahu wadda aka haife shi a shekara ta 631 a wani gari mai suna annawa shi ta ke masalakabi cewa annawawi a can ƙasar sham ko siriya ta yanzu sannan daga baya ya dawo damascus babban birnin ƙasar dai sham ɗin wadda ya raye a nan kuma daga baya ya koma asalin garinsu na haihuwa wadda ya rasu a wannan garin nasu imamun nawawi ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci allah ya albarkace shi ya sa wa lokacinsa albarka duk da cewa allah bai masa tsawon rayuwa sosai ba don gaba ɗaya an ce ya bar duniya ya ɗan shekara arba'in da ɗan wani abu kaɗan amma tsawon wannan rayuwar da ya yi Allah ya albarkaci rayuwarsa ya yi wallafe-wallafe da yawa wadda kuma suka karɓa duniyar musulunci wadda zai yi wahala ka je wani guri na musulmi da ake karatu na addini ba ka samu littafinsa ba a ciki babban malami ne bijimi a kowane fanni na ilimi ya yi fice sosai a fannuka na ilimi kusan kace gaba ɗayansu ya tashi cin yana yaro ƙarami a cikin tarihinsa aka rubuta cewa cin yana ƙaramin yaro ya zanto bai cika son yin wasa da yara ba wadda hakan yasa suke angomarsa sai wani daga cikin malamai na zamaninsa da ya zo garinsu ya gan shi ya ga kuma abin da yake faruwa da shi sai ba mahaifinsa shawara cewa wannan ka ba shi dama ya shagala da neman ilimi mahaifinsa ɗan kasuwa ne kuma ya karɓi shawarar wannan malam ya saka shi a makaranta darul hadis na wannan lokaci ya ci gaba da kwankwadar ilimi a gurin manyan malaman lokacinsa Allah kuma ya saka masa albarka a cikin neman iliminsa ya rubuta tafai da dama daga ciki akwai sharhi da yawa iyasai wa muslim da kuma ya yi littafin almajmu sharhul muhazza ga riyadu salihina a gabanmu sannan shine yayi arba'unan nawawiyya wadda kusan kace ba wani musulmi da zai tashi bai san su ba ina fata an gane so Allah ya masa albarka a lokacinsa kuma ya albarkaci alƙalaminsa da wallakwalafa masu tarin yawa iya rayuwarsa da ya yi ya yi tafiye-tafiye na neman ilimi da dama kuma dai a ƙarshen lamarinsa da ya je ya rasu ne aka ce a asalin garin da aka haife shi duka-duka shekara wata shekara arba'in da ɗaya ko biyu ko wani makamanta haka ba dai abin da ya yi a rayuwarsa muna fatan Allah albarkace mu ya ba mu ikon karanta littafin nan da yake gaban mu kuma ya sa mana dama da iko na mu karanta daidai kuma mu yi aiki da abin da yake ciki riyadu salihin littafi da yake aka rubuta shi dangane da ɗabi'u da halaye da ya kamata a ce mumini ya rayu a kansu ɗabi'u da halaye nagari da ya kamata ta duk wani mumini ya rayu a kansu duk mai sanya gamu da Allah lafiya ya rayuwa cikin sa'ada to lalle yana buƙatar abin da Imam Nawawi ya rubuta da tafsirin Riyadus Salihin daga farkon sa zuwa ƙarshen sa muna roƙon Allah ya taimake mu wurin karanta shi da fahimtar sa da kuma yin aiki da abin da yake ci a cikin mukaddimar sa da ya kawo ya kawo abin da ya sa littafin bayan ya gode wa Allah yayi na ga za mu karanta mukaddima ko da mu samu na karanta ai ai muna karanta mukaddima ko na ko da tafi ko to mu karanta kenan yace muqaddimat al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala muqaddimar da yau littafin sa shimfiɗa na bayani da zai maka bayani game da littafin da ya rubuta yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi al-wahid al-qahhar al-adid al-ghaffar mukawwir al-layli ala an-nahar ya fara godiya ga Allah madaukakin sarki al-wahid al-qahhar al-adid al-ghaffar yace mukawwir al-layli ala an-nahar tadhkiratan lil qulubi wal absar وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار yana godiya da jinjina ga Allah wanda yake shine yake da iko da kudura sannan kuma ya sahale wa ɗan adam dare da rana da jujjuyawarsu a waye gari dare yayi yini yayi haka idan to ayi mako ayi wata ayi shekara yace duk yayi wannan abu ne tadhkiratan liqul albab wal absar saboda zanto tunatarwa ga ma'abuta zuciya wata ke budaddiya wal absar da kuma basira idan ganin gaskiya da kuma neman gaskiya yace wa tabasiratan li zawil albab ko li zawil albab idan to wannan abin da Allah ke na jujjuye dare da rana da kai wasu da ka wasu yanzu a ce maka shekara a ce maka kaza azumi ya zo layyar ta zo haka kullum ga tafiya ne damuna rani haka ne kullum kullum ya to wannan abin da Allah ke yi a sararin a duniya ya ce to ya zanto abin lura ne ga ma'abuta hankali sai su gane cewa duniyan nan wani abu ce wani guri ne wanda yake da wasu abubuwa da ya kamata mutum ne ya ce allazi aikada min kalqihi man istafahu fadahadahu shi Allah shine wanda ya farkar daga cikin halittunsa daga cikin bayinsa manis tsafahu wanda shi Allah ya zaɓe shi ma'ana Allah na zaɓar mutum sai ya farkar da shi ya farkar da shi wani abu da ya kamata ya lura na rayuwar duniya don ya mai da abin shi agunsa wani abu ne na bauta wa Allah don ya san cewa wannan duniyar mai ƙarewa ce kuma akwai rayuwa ta abadiyya da za a je a yi ta a lahira to sai shiri da tattali iya rayuwarsa a duniya don ya bauta wa Allah ya yi sa'a Allah karɓa ya je gaban Allah kuma lafiya kalau Allah ka saka mu a cikinsu ya ce fi hadi hidar a wannan duniya ko a wannan gida wa shagalahum bi muwafaqatihi wa idamati afkar kuma Allah ya musu muwafaqa su waɗannan bayin Allah masu hankali din Allah ne musu muwafaqa akan me su dawwama su lazumci tunani da kai kawo dangane da lamarin duniya da kuma komar ɗan adam bayan ya mutu sai wannan ya bashi dama shi duniya bai ɗauke ta gurin shantakewa da morewa ba a'a ya ɗauka wani gure da aka turo ka kamar ka zo kos ne ka tafi makaranta ne a je a yi darasi na tsawon watanni a yi jarabawa kuma sakamako ya fito kowa a bashi ya koma garinsu ko kowa a bashi ya samu sakamakon abin da ya aikata wanda ya yi abu mai kyau a bashi sakamako mai kyau a yabe shi a bashi kaza ta kyauta a bashi kuma tukuici a masa kuma abin da ya kamata wadda kuma ya bada lokacin sa bai yi abin da ya kamata ba ya yi bakin ciki ya yi nadama wanda ita ce duniya a takaitan takaitawa ina fata an gane wa mulazamatil aiko menene ittu wa mulazamatil tu'at wal azkar sai dan to su waɗannan bayan Allah masu hankali suna lazimtar wa'azi suna wa'azuwa da abin da ke faruwa a sararin duniya ko kuma suna ɗaukan wa'azi idan mutu malamai suka musu bayani game da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ba sa rabuwa da sauraron wa'azi da neman wa'azi da kuma jin wa'azi sannan kuma wal azkar da zikirori wanda Allah ya faɗa a yi waɗanda manzan Allah ya karantar su aikinsu kullum ina manzan Allah ya faɗa abu kaza in za a yi abu kaza yaya manzan Allah ya ce a yi me yake cewa in zai yi ko haga har sati muka yi hudu ba ko muka yi a nasiha dangane da falalar addu'a da muhimmancin ta a rayuwar mumin to wal mumini baya gushewa cikin ibada ta addu'a har ran komawarsa ga Allah yace wa faqahum litta'addibi fi ta'atihi kuma Allah musu muwafaqa suka zanto sun ɗabi'antu halayen ya zanto da'a ga Allah a wannan muwafaqa ne ta Allah sai Allah ya maka mafaka da ka zanto mai bauta wa Allah da yi maɗa a cikin ko da yaushe ga wani can ya fi ka ilimi ya fi ka fahimta ya fi ka wayewa ya fi ka komai na duniya amma kuma Allah bai masa mafaka akan ya bauta wa Allah ba ya ɗauki layin shantakewa da holewa da morewa har yawa ya gari ba ma maganar ma yi wa Allah da'a ba yana ma inkari da faɗa da abin da Allah ma ya ce ai Allah ka tsare imanin ba ku su bude ba to ga idan ka ganka kan musulunci akan sunna to saka gode mu Allah ba karfin ka bane ba dabarar ka bace muwafaka ce ta Allah Allah tsora mu akan ta wata ahabil daril qarar kuma suka himmatu wurin kokarin yaya za su shirya makomarsu a gida na tabbata shine lahira ko duk abin da za ka yi a duniya in kana nazarin cewa ina makomarka a lahira ya ce wal hazami ma haka ne ko? ko mun tsallake ya ce walhadar mimma yuskiduhu wa yujibu darul bawar kuma suka dauki hanya ta biyu shine gargadi ka dauke ka rike ka bude shekara suka gargadu da kiyayewa game da abin da zai ja fushin Allah mana duk wani sabo da Allah ya ce kar ayi ba sa yi domin yin sabo yana sa fushin Allah sauka akan mai yin sabon kuma wannan shi zai sa in Allah ya fushi da dan adam ko ya fushi da guri ko ya fushi da abu to yana tabbatar wannan abun ko wannan mutumin samun mummunan gida a lahira don bai bi yardar Allah ba ya bi fushin ubangiji me fushin ubangiji yin aikata abin da Allah ya hana kuma da gangan mana ka san abu kaza haramun ne kuma ka je kake aikatawa ko baka tuba ba kuma ka ci gaba da yin kayanka har ma ka waya gari baka jin cewa ma laifi kai to wannan yana jawo fushin ubangiji kuma tabbatar dan adam halaka da tabewa Allah ka tsare imanin to masu hankali da Allah taimake su suka samu wafaka ta Allah a bangare guda duk abin da Allah ya faɗa su yi suna aikata ya karfin su a gefe guda kuma duk abin da zai jawo fushin Allah shine sabo to suna kiyayewa don gudun kar samu darul bawar gidan halaka da bala'i shine wutar jahannama me ke jawo shiga wuta saban Allah kenan ko yasa saban Allah bala'i ne Allah Ubangiji ya tsare mu daga saban shi yace na wal muhafazati ala zalika ma'a tagayuril ahwali wal atwar kuma suka kiyaye waɗannan abubuwa guda biyu dawwama akan da'a ma Allah da bibiyar abin da manzon Allah ya zo da shi wurin bautar Allah da kuma nisantar abin da ke jawo fushin Allah sun rike wannan sun tafi akan sa duk da irin canjin lokaci da canjin yanayi da canjin abubuwan rayuwa ba sa bari ma'ana in ana cikin jin daɗi da kuɗi da lafiya suna bauta wa Allah in an shiga cikin kunci da talauci da jinya suna bauta wa Allah da yawa daga cikin mutane wani ya samu kuɗi sai bar Allah wani ya samu matsayi da mulki sai bar ubangiji na fata an gane shi agun wani samun sukuni da ni'ima to halaka ta agunsa domin zai bar Allah ne zai manta Allah ne da yawa mun ga mutanen da da wani da shi ne lada ne a masallaci mai share masallaci mai kiran sallah a masallaci ana nan ana nan sai ya zo aka aka ta bashi kansila kansila fa shikenan aka raba shi da imaninsa daga nan ya shiga cikin musiba daga nan har yau bai da hanyar addini ba kaga wannan ya shiga cikin bala'i a madadin ya ci gaba da kansilansa kuma ya ci gaba da abin da yake na addini ko ma ya ƙara a shi yanzu honorable kaga ba shi ba kiran sallah har aka waya gari ya zama masallaci gobe bai zo ba ji bai zo har ma waya gari ba saboda ana tan ana mitin an tafi ina ne an je da maturu an tafi kano an tafi haka shikenan an halaka to su ji da suka tsanci kansu ko mun daɗi ko mun wahala suna bauta wa Allah ubangiji ba mu labarin waɗansu daga cikin mutane daga siffofinsu yake cewa wa minan nasi man ya'budu Allah ala haram fa in asabahu khairun itma'anna bihi daga cikin mutane akwai wanda yake bauta wa Allah based on condition in ya ga yanayi yake lura wurin bauta Allah in ya ga ya samu kuɗi ya samu ni'ima wani sai bauta wa Allah ya gode wa Allah ya yi sadaka ya ji daɗi kullum ibada amma in talauci ya zo ko kunci ko wani jarabawa kawai sai bar Allah ya Allah ni me na maka ni shi kenan sai ka ga ayabar Allah sai ya fara bibiyar waɗansu daga cikin zindikan kafirai malaman bid'a ko malaman shirka saboda shi akan layin masifa ai an sama hannu ai jifan ka aka yi ai kaza kaza kaza shikenan ya bar Allah har yawa gari baya sallah Allah ka tsare imanin to su bayin Allah na kwarai masu hankalin da Allah ba su muwafaka suna bauta wa Allah ne ala tagarul ahwal wal aqwal duk irin yanayin da ya zo musu suna karɓar sa a yadda ya zo kuma su bauta wa Allah a yadda suke ba sa gushewa daga cikin yi wa Allah da'a da kuma nisantar sabansa Allah ka tsare imanin ya ce ahmadu ina gode masa ablaga hamdin kaiwa kololuwa a gurin godiya ga Allah wa azkahu ina yabansa ko ina tsarkake shi ko wa ina ne wa asmalahu haka ne ko ashmalahu wa anam yace ina gode wa Allah yana yaban Allah yana jinjina ga Allah mana na kawo matuƙa ne a gurin yaban Allah da gode masa da kuma godiya ga baiwar da Allah ya yi masa ya ce wa ashadu Allah ilaha illallah na shaida na tabbata ba abin bautawa da gaskiya a bisa tattanta sai Allah albarrul karim arraqufur rahim wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace kuma na shaida annabi muhammad bawan Allah ne manzan Allah ne wa habibuhu masoyin Allah ne wa khaliluhu babban masoyin Allah ne ahda ila sa'al mustaqim shi manzan Allah ya shiryar da al'umma zuwa ga hanya madaidaiciya yace wadda ila dinul qayyim manzan Allah shine mai kira wanda ya kira akan addini mai kakki na Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidin nabiyina yace tsira da amincin Allah nan ya tabbata akan sauran annabawa ma wa alu kullin da iyalan dukkaninsu mana annabawa da iyalansu manzon Allah sallama da dukkan iyalansa sallallahu alaihi wasallam wa sa'iris salihina da kuma sauran salihan bayi in ga faɗi wannan kalmar duk wani salihin bawa a sama a ƙasa a duk inda yake a duniya ya shiga cikin addu'a da kamasa ina ba ta an gane mala'ika ne aljini ne ba ne ne inda ya salihin bawa ne to ya ga cin addu'a da kamasa Allah ka saka mata cikin salihan bayi ya ce amma ba'adu bayan haka faƙaɗi ƙalallahu ta'ala ya ce haƙiƙa Allah maɗaukin sarki ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta mini kadai ma'ana makasudi manufa ta halittar dan adam da aljani shine kawai don su bauta mu Allah kadai shi yasa Allah ya halicce ka ya halicce ni ya halicci kowa da kowa kuma sai ya maka duk abin da zaka bukata don ka rayu ka ji daɗi ka bauta wa Allah sai Allah ya maka shi Allah ta ya kore maka dukkan abin da ke sammai da ƙasai jami'an minhu duka na Allah ne sai ya hore ma dan adam dan kai ka rayu ka ji daɗi ya hore maka rana ta fito daga gabar ta yi yamma ta haska duniya ta ba da haske ta ba da sinadarai da za a rayu tsirrai su fito wadda za ka ci da kai da dabbobin da za ka ke amfani da su idan babu rana da ba za samu tsoro ya fito a amfana ba ina fata an gane duk ruwan da ake yi idan ba a yi rana ba ba za samu tsoro ya fito ba duka sai Allah ya hore saboda kai dan adam ka ci ka sha ka ji daɗi don ka bauta mu Allah duk abin da kaga Allah ya yi a duniya dan dan adam ya yi dan dan adam ya yi amfani da abun wurin samun nutsuwa bauta mu Allah to kaga ashe asara ta tabbata ga wanda ya shagaltu da neman abin da aka yi domin shi kuma sai ya bar bauta wa Allah kun gane me ake nufi duk abin da aka yi a duniya Allah ya yi maka ne dan ka mori abun ka ji daɗi da abun ka bauta wa Allah shi yasa sai Allah ya hore maka shi yanzu yau shi aka taɓa yin taro aka ce yau an yarda ga wani abu sanar shinkafa ya zama abinci kai ka sani ba ka sani ba haka kawai Allah ga dama kuma za a ta a shinkafa har a gaji har a mutu har koya bata a duniya ba haka bane ya sa ce Allah a iliminsa da baiwarsa da ni'imarsa duk abin da kake bukata dan ka rayu sai yayi abin ya fi ka yawa kuma ya fi ka tsawon rai duka saboda me dan ka bauta wa Allah to haka sai ka zo ka ce kuma akan neman abinci za ka bar bautar Allah za ka yi asara ka yi asara akan neman kuɗi ka samu kuɗi za ka bar bautar Allah ka yi asara don ka samu kuɗi ka yi mai ka gina mahaukatan gida mai ɗakuna ɗari don wannan ka kyaƙi Allah to ka yi asara saboda ko ɗaki miliyan kai a gida ƙarshen kalmarin ka dai a ɗaki da za ka na kwana kullum a ɗaki ɗayan ma kuma a gefe ɗaya a cikin ɗakin a kan gado in gadon ka ma 8 by 8 ne ko 10 by 10 ne saboda ci gaban zamani ya kai a maka wani gado kamar ɗaki gadon ma ya fi ɗaki in ka gane shi gado ne da kasan ɗaki a cikin ɗaki ne an yi shi an masa wata rumfa ta kaseta an masa wani kwalliya an masa kaza an masa kaza amma dai me karshen ka duk girman sa za kuma gefe ɗaya ne ka kwanta ko ko za ka yi tuka gadon ba zai ci ba gefe ɗaya ka zai kwanta shi ke da kai da wanda kwana kan kesan taburma idan gari ya waye ya fito ka fito wa zai ce wani abu kaza wani abu kaza kwana karhenta ma jika lafiya ma shi ba da siga ba da hawan jini ba da ulsa karhenta ma sai kuma kana da su an hana ka cin kaza an hana ka cin kaza don saka ce karshen asara shine ga wanda yake shagalta ga neman wani abu da aka yi asali domin kai kuma sai ka ce ka bar Allah saboda wannan abubuwan Allah ka tsare imanin da Allah haka Allah ke cewa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ce ba na neman wani arziki a gun dan adam kuma ba na neman su ciyar da ni ba ma haka ba inna lahuwar razzaku zulku wa tsulmatin shi Allah shine mai azurtawa ma duk wani abu da kake bukata na rayuwa dan ka rayu a duniya na Allah ne kuma shi yayi abu kuma ya hore maka shi ko me ka gani a duniya in aka je aka dara ga asalin abun an yi shi ne da wani abu da Allah ne ya tsirar da shi a duniya ko ciyawa ko dutse ko rairayi ko wani mema ko mema ina fata an gane haka Allah ne yi saboda kai ka rayu da shi duk abin da ka gani a duniya ake tinkaho da shi a yau na kirkira na kere-kere na fasaha na waye Allah ne ya kore dan dan adam ya rayu cikin sauki da ji dadin bauta mu Allah a shekarun baya ɗaruruwa sai a tafi aikin haji sai a tafi ami a kafa a je nan a yi zango a je nan kafin a je aikin haji daga ƙasar Najeriya an ga kama hanya sai a shekara goma ba a je an dawo ba wai sun mutu a hanya wasu sun je a garin da sun mutu haka aka ta tafiya a je nan a yi noma an aka zauna aka samu abinci aka ka ta yi a wuce gaba an je nan kogi ya zo a zauna a yi kusan watanni haka aka rika yi don a je a yakin hajji a dawo amma yanzu fa sai Allah ya hore wa waɗansu suka kirkiro maka wani abu sunan jirgi ku ɗari biyar sai ku hau lokaci ɗaya a samar kaya samar tirela goma ya yunkure tashi cikin minti ɗaya awa hudu biyar shida kun sauka ƙasa mai tsarki ba haka ake ba duk wanda ne ta ubangiji dan ya ma sauki abun ka bauta masa to sai ka gode mu Allah bisa ni'imar da ya maka sai kuma kai maka dage da bautar Allah da kuma nisantar abin da Allah ya hana yace wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibada yace to wannan aya guda bi da karanta yace ya fito ne karara a fili akan cewa makasudi manufa na halittar dan adam da aljani shine dan sabota mu Allah shi kadai ya ce fafaka alaihim al'itina biha da haka wajibi ne a kansu su dan adam da aljani su lura su damu su dage game da me ya ce lima kuli kulahu ga abin da aka halitta saboda shi tunda an yi ka dan ka bauta wa Allah ne to sai ka dage da bautar Allah bauta Allah ko ba ta yiwa sai ka nemi ilimi na manzanni da Allah ya turo shine ilimin da manzan Allah ya kawo ba za ka bauta wa Allah ba sai da abin da manzan Allah ya tsara suka ce bauta tana tabbata ne in aka samu ba kamar haka shi wanda za a bauta ma da wanda zai yi bauta da tsarin yaya za a yi bautar da kuma sakamakon wanda ya bautar da kuma hukuba ta wanda ya ƙi bautar ina fata an gane to haka Allah shi za a bautawa waye zai bauta dan adam da aljani ya za a yi bautar Allah turo manzon Allah da bika komai da komai sai maka tsarin bayani ga yadda zaka bauta wa Allah in zaka yi tauhidi eh itikadi ne na kuduri to ga yadda zaka yi ga yadda manzon Allah ya faɗa in ka bi na manzon Allah sai Allah karba ka zama mumini ya zaka yi sallah zaka turo maka manzon Allah sai tashi a cikin al'umma a cikin masallaci ya shelanta a zo za a yi sallah ba lokacin sallah ba ya kan mumbari yayi sallah nafila raka'a biyu don kowa ya gani ake sallah ya ce sahabbai daga yanzu sallu kama ra'aitumuni usalli azumi ya zo ya yi nuna ya ake azumi a fara lokaci kaza a ƙara lokaci kaza a nisanci kaza a nisanci kaza an zo zakaya ake yi ga zakkar kuɗi zakkar amfanin gona zakkar dabbobi shanu tumakai da awakai raƙuma kowane mazala ya bayani a kansu aikin haji ya ce ku zo an ni mana suka ku duk ba wani abu na ibada da manzon Allah bai nuna bayan Allah ba kuma ya ce mutane a wani hadisi misali na da misalinku kamar misalin wani mutum ne ya gina wani ƙasaitaccen gida wata fada ƙasaitacciya ya shirya kuma liyafa kayan ciye-ciye iri-iri kuma sai ya turo ɗan aike mutum ɗaya tak ka je cikin gari ka kira mutane a zo a yi liyafa da gayya da cin abinci a gida a gida na ku zo duk mai son ya ci abincin wani ya zo kuna zaman ku a kwatin kasuwa ko a cikin kasuwa ta ya ku jama'a sanarwa yi kuwa eh mai alfarma ya turo ni an shirya ƙasaitacce dina lokaci kaza za a yi ta duk mai son ya je wannan dinar ya biyo ni ko ba haka bane sai ka ce a kai kana sauri yau za ka ga yau zai gama da nan anguwar yana tara mutane a tafi san a tafi san ana yawa ne bari ka tafi gidan ka riga kowa zuwa za ka je gidan tun da baka san gidan ba dama ba san aina aka yi ba ba faɗi gurin ba shi kaɗai aka turo ya gaya ma ka bi shi ya kai ka gidan to duk wanda ya bi dan aiken nan zai je wannan gidan zai ci kuma duk abin da aka faɗa kuma zai more da daɗi wanda kuma ya ƙibin sa yace zai je nema da kansa shi gaggawa yake zai tabbulin biyu bai sami gidan ba ita to wanda ya gina gida ya turo a yi gayya shine Allah dan aikin da aka turo a faɗa mutane shine ni in ji manzon Allah ce shi da karan kansa sallallahu gidan kuma shine mai aljanna kisa Allah ce wa in tu'ihu sahatadu in kuka masa da'a shi manzon Allah to za ku shirya in ka kibin manzon Allah kuma ka tabe kayi asara Allah ka kiyaye imanin yace wal ikradu an ko ina ne hududud duniya wal iradu an hududud duniya sannan dan adam mai hankali dole ya damu ya kula ya himmatu ga abin da Allah ya halitta shi domin shi shine bautar Allah sannan ya kawar da kai ga barin abubuwa na shantakewa a duniya da haɗe da ɗan duniya ko ana siyasa ne neman mulki ne neman kuɗi ne neman asanka ne duk ba ruwanka da wannan abu neman kaza ne dukka ba su duk abu da kai a duniya kana yin abin da manufar cewa kai kana bautar Allah ne dan ka koma lahira ka je Allah ya maka maraba to haka kenan ko da mulkin ka samu kai ba mulkin bane a gaban ka me Allah ya ce mai mulki yayi shi za ka yi me Allah ya hana mai mulki ka hannu to gashi kana mulki kuma kana bin Allah sai ka mutu haka sai kuma ka shiga aljanna tunda ya tabbata ma a cikin hadisi ingantacce cewa mai mulkin da yayi adalci aka bashi matsayi adalci gaskiya dan tashin kiyama to sana daman Allah mai rahama haka babban matsayi kenan ya zama na hannun daman ubangiji to Allah ya mu dace na miki yace ba dunduna bizzihadihi ya bar duniya ana kauracewa haramun da yake cikin duniya da kuma me ya zuhudu suka ce shine mutum ya nisanci shagaltuwa da abin da yake halal nema a duniya ba fa ya kanta haram ba fa ko yake nisanci haram kaɗai a halal din ma kanta kada shagaltar da kai duk wani abu da yake na farilla shi kaɗai kake damuwa da shi abin da yake nafilar rayuwa ne ba damuwa da shi dan abin da ya kamata ya yi na nafilar rayuwa sai tattara wannan abun sai je ya aikata su ya aikata lahira an samu daga cikin magabata mutum gashi ya gida ya kewaye amma a gidan babu shimfiɗu babu kujeru babu gado babu wane ne babu decoration ba kamar da komai aka ce to kai ya gidanka da haka wani iri ya ce wallahi gidan namu ne guda biyu ne duk abin da nake kokarin na samu a duniya wancan ɗaya gidan nake aikawa shi wannan kaman gidan gona ne yanzu ka tafi za ka yi noma a wani gari ka ɗan samu kamar da dama sa arziki suke yi ya ɗan gina gida da ɗan yi ɗaki a ciki ka je ka wuni ko za a wuni a ɗan huta ko a yi kwana biyu ga irin zafin da ake na yanzu nan masu arzikin da to suna da wani gadon ɗin su ɗan otis a bayan gari ko an kewaye shi an yi fensin akwai ɗaki akwai kaza to sai ɗauki yalinta gaba ɗaya ta tafi wannan gurin sai a je a wuni wani ma a kwana ɗaya ko biyu a ji iska mai kyau fresh air ga ƙanshin furai da abubuwa babu cunkoson cikin gari babu sauro ba kaza ba kaza da kuma a dawo to wannan zaman da zaka je kai a can da je yake da zama a cikin gidanka ba da dai bane dan kusan rayuwa da kaman maleji maleji haka to ce to ce to duk abin da na samu a duniya ana anan yace ina aika wancan gidan nawa ne suka so wata angwa gidan naka yake yace a lahira haga hikenan ko yau to ana abin da ake nufi da zuhudi kenan ka ni kaura cewa abin da yake halal ne dan kokarin gina lahirarka babu kuma wanda ya hana dan adam fa ya ji daɗi da kuɗin da Allah ya bashi in na halal ne ka sa kaya mai kyau ka ci abinci mai kyau tun daga shi an samu hadisai da tuma tarin yawa ma manzan an sallama daga cikin abin da so a duniya akwai nama haga nama ya karshen abinci kenan ko mai daraja ko manzan Allah cin nama wata ya zo gidan Jabir dan Abdullah ya kama masa ziyara sai dan kwanta ya dan kishin gida saboda ya gaji dan yi bacci kan ya farka manzala jabir ya ce a yi sauri a yanka wata wani dan taure ko dan akuya ne ko kaza a gyara a dafa aka kama manzon Allah yana farkawa aka ba manzon Allah ruwan alwala yayi alwala yayi kaza yayi kaza aka masa nama ya bude ga nama ne ta a'a jabir ashe kasan ina san nama ne ma ya karba ya ci sallallahu alaihi wasallam kaga yana cin nama yana sa mai zaki mai dadi sallallahu alaihi wasallam yana saka turare yi kulliya ya ji dadi kaga ne duka halal ne ya halatta so ba hana ka ba ba wai zuhudu bane ka zo kullun rigar ka makabuliya a mai sunanta jallabiya kai ba wani jikan masaudu ba komai baka ta fama da ita ina fata an gane hula ka kis yan hula da kwa ka sakawa ya dan ji daɗi a garin ku sai ka nemo wata riga ka ji a saka maka hula sakawa fa wata hula ka mun ta yan tana ka ga mutane kifa ta aka yawon jaddin na ta haka har wani tauliya kai ba jaro karami ba kai to da Allah wallahi mata da wallahi da za su ga maka inda suke jin mutunsa a ransu ilimar masu ke bakar hanta wallahi ah to za ka taɓa ɗan duk nuna haka wani iri ka saka wata hula wata don kware haka a don kware ka fito kamar wani wani mai za a ce ma ni ban sani ba ba can gani ba hai'a mai kyau wannan ba shi bane zuhudu ba shi bane zuhudu wallahi mazalla na yin kulliya sallallahu alaihi wasallam yi kulliya ya saka turare ta da gemunsa har gashi mun karanta da ku a cikin da biyu rahama tsabai da ke sakawa gemun turare da tsirin su zai tun gemun ya laushi kyau har ya zanto yana zuzzuba a cikin rigarsa sallallahu alaihi wasallama duk layan da manzo Allah ya bi sai an gane ya bi saboda kanyin tararansa bayan kanshin da Allah ya war na kalan kansa kuma yana zuba tare a jikinsa amma kaga zo ana wannan zafin hammata da ta yi gashi duzu duzu kamar wani gonar shinkafa baka ka asce kai shebin ba za ka iya ba wai wai zuhudi ne kana magana ana kaura kai ba brush ba aswaki wala haula wala quwwata illa billah ina ruwan karza ta wani ya za ka ga kasu matarka ka ga mutum hannunsa kamar wani katako a babbushe wa a fafashe ka kalli kafar mutum saurayi matashi yaro fa karami fa a daddatsan malam ta yi raga-raga kafar dan adam kamar wani wanda bai taba saka abu bai taba wannan ba wai ya je ya wanke ya goge ma naga kamar wai ko ko me ne ma ni ba ka ba ka san me zaka faɗa masa sau nan ba shi bane zuhudu ba shi bane zuhudu ko ya ci bane ci nama ba a wala daɗi ya barka kayi asara wala kayi asara musalla an ya je da daddare ya fito kan titi na tafiya sai ga mutum a gabansa ce wane ne wannan ya ce abubakar sadiq ya ce ya abubakar me fito da kai cikin dare wannan dare haka ya ce wala manzo Allah yunwa nake ji ya ce to ai ni ma yunwar nake ji sai kama ya to zo mu tafi sai tafiya sai suka ga mutum da uku a gaban su waye wannan ya ce Umar bin Khattab na zaka da cikin dare ta manzo Allah yunwa nake ji haka kawai haka haka kawai Allah ga dama ya hada su da to zo mu je gidan wani wani mutumin Madina mutum ne mai karamci suka tafi gidan shi da daddaren suna zuwa gidan suka yi sallama baya gida ya fita ya tafi ɗebo ruwa da sauransu mutanen girgi suna tafiya su ɗigo iyalin su hidima aiko ba wai kai haka kawai kana zaune kato da kai da ka ba ka saka wa ƴaƴanka ƴan mata ɗiban ruwa kuma kai lafiya da kalau baka kyauta musu ba gaskiya wala baka kyauta musu ba ka siya mana ko ka ɗebo da kanka mana ga bohol a angoro ka ɗebo mana ka zuba in baka da yaya maza menene a cikin ka zuba a yanka ka sami kaskanci ka samu amma ya ka kaskantar da yar ka budurwa ta ɗebo ruwa a kanta akan titi ta tafiya tana rirki hijabi kar a ga kirjinta ka ci amanar wala ka ci amanar ba daidai bane ya tafi ɗebo iyalinsa ruwa cikin dare shi wannan sahabin suka koma gefe can da ya zo ya ga baki ya ga manzon Allah sallama sadana abubakar sadana umar ya ce duk duniya a yau ba wanda ya kai ni yin baki masu daraja ya rasa to ina ma za a je da su yin musu maraba me ake fara ba bakwa da gazo a kawo ruwa ko a yi shimfiɗa a kawo ruwa a kawo faro-faro a yi kaza ana ta murna sai ya garken a wajen dabbobinsa mazala sai ka tafi cikin nutsuwa da Allah kar ka je ka ɗauko uwar garke fa ka yanka mana kaga aka zamar gurki kar ka ɗauko ta kowace daraja a nemo dai haka dai masha Allah ya ɗauko aka yanka cikin daren aka gyara aka gasa manzan Allah ya kusan karfata kafar gaba ta dabba ya karɓa a gashi ya ja a bakinsa sallallahu alaihi wasallama ya ci ya ci ya ce ana sayyidu walid adam ayyul kiyama wala faka ni ne shugaban duk yan adam ran tashin kiyama ba alfahari nake ba in ji manzan Allah ne muke so mu ga wa junan mu yana san nama sallallahu alaihi wasallama kai kuma tsabar takawa ne ko zuhudu ne ko rowa ce ko kuma talaucin zuci ne ba zai iya cin nama ba yanzu ba an yi laye ba to wallahi wani rabin gidi ci nama ya da cikinsa ya ɗauka tun bara tun da sallar bara to ba ma shi namijin ba ta kama matarsa sai ɗan dogon mai balangu ya makale ga yadda ka ta ta ba ya dace a zan ba wace da gaya magana ba da karni a bayar ɗari biyar yanka ɗaya ko biyu ya dangwala yaji zanna a bakinsa kuma sai wuce gida haka kawai baiwar Allah ba ruwan da ita ba daidai ba ne in ka samu ka ba su sai Allah ƙara maka su ji daɗi sai ka kuma Allah ya gode maka tunda mu zalla karantar da mu an taimaki kare ma kare fa aka taimaka Allah ya gode wa matar ya ba ta aljanna kuma ba yahudiya ce ma karu aka ce kai kuma ka taimaki to dan adam dan kai ko matarka ya Allah ba zai ƙara maka arziki ba sai ƙara maka me aka hana almubazzaranci sai ka duba Allah magana kan siffar bayan Allah hatta ciyarwa da tefare da Allah magana cikin Qur'ani fa yace allazina idza anfaqu me lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bar zalika awama in za su yi tefanen gidansu za su ciyar da abinci a gida ba sa yin israfi albazaranci kenan kuma ba sa yin kauro ya suke to ya Allah a tsaki za a ci abinci ba yabo ba fallasa Allah kuma ya gaya mana yunfik zu sa'atin yin sa'atihi mai kuɗi mai arziki ya ciyar da iyalinsa da irin kalan abincin masu arziki na garinsu mun kudura lahiri zuka kuma falyunfik mimma atahu kowa ya yi daɗi arzikin da Allah masa amma la sai ya baka arziki kuma kana ciyar da iyalinka asfalis safilina yanzu zaman da ake nan wani shi kullum a gidansa kawai dawa za a ci kuma da kuɗi fa in baka da shi ne babu laifi a ciki amma ta su dawa kawai bakakirin ba ba babu kifi babu nama ba waye a kaga akwai matsala Allah ya tsare imanin mazalla ya shigo gida ya ga an daura tukunya a gindin murhu tana tabarfasa da nama ya wuce je zauna ya ce a kama abun karya sai ga an kama su gurasa bushashiya da dan ruwa haka kawai ya za ku ba da gayan gurasa ba na ga nama ba a tukunya a ta'ana sallallahu alaihi wasallama suka ce eh haka ne nama ne amma naman na barira ne an ba ta ne sadaka kai kuma ba ka cin sadaka da mu da kai ya ce gaskiya ne ba ma cin sadaka to a ga barira ta ba mu naman kyauta ba sai mu ci ba ba yake nan ba sallallahu alaihi wasallam na ba ta kai to annabin rahama ne kai ka zo ka ce ba za ka salama ba ba ka ci abinci mai kyau matar ka kamar ta duk bakin tana kuraje saboda tsabar Allah rashin cin abinci mai kyau ai musifa ne akwai wani abu da mutum ke zai wari yake fitar daga cikin handin mutum saboda yunwa ko ka wanke bakin ka ba zai daina ba ka duba da azumi yin da kake da wanke baki ta dan wani kada ganga ka wani abu numfashi mara daɗi saboda babu abinci a ciki so manzo Allah ba haka yake saboda haka ba shi bane zuhuru zuhuri shi ne ka nisanci gama haram gaba ɗaya ba kai ba ita to abin da yake ma na halal ne ba wai na wajibi ba to mutum sai ba zai shagalta da shi ba sai tattara kuɗin wanda ka samu duk shekara zai zo gidansa a kankare nan a kwaskware nan a yi waye a nan gidan ba wani same shi ba amma kullum akan gyare-gyaren gidansa yake kullum haka yake duk wata uku hudu sai sake fentin gidansa sai an rushe kullum haka yake da har zai mutu ga masallacin unguwa suna buƙatar dubu kaza za a sai abu kaza ba zai iya bada ba to a gwanin ya cuci kansa na fata kuna ganewa a gwanin ya cuci kansa ga tuƙa-tuƙan unguwa su ya mutu duka duka inda da ce a zo a gyara dubu goma ake so ko dubu ashirin ko talatin zai iya shi kaɗai fa amma ya ɗauko naira dubu biyu sai ba ku to ya taya zai gyaru so wannan shi ne abin da ake nufi amma duk wanda Allah ba shi sukuni so ake ga alamar wannan arzikin da Allah ya masa wani sahabi ya zo gun manzon Allah da kaya ayayyage cikin talauci yace masa kai baka da dukiya ne ya ce ina da dukiya mun Allah ce wani iri ya ce duk nau'in dukiya ma na raƙumi shanu raguna ina da su to kuma da aka ganka haka to Allah yana so in ya baka ni'ima ya ga alamar ni'imar a jikinka in kai ɗalibi ne ka karantar da mutane addini shine ka godiya ga Allah in kai mai kuɗi ne a ga alamun kuɗi a hannunka shine mai kana cin mai kyau ka saka mai kyau kana kyauta kana sadaka shine mai kuɗi yayi a biya ta so a guri na dubu goma harin kawai kayi ba da ya sani ma ba ya ga mutane karo karo ba kana anguwar kana da kuɗin abu ya ana neman dubu ahirin a gyara wani guri kuma kai ka tafi ni ma ga ɗan dubu na uku kun san abu ne da yawa Allah ya sani wallahi ya sani Allah ka tsare imanu ya ce fa inna ha darun nafat domin ta duniya gida ne da zai ƙare za a waye gari wata rana babu duniyan nan babu ita babu labarinta ba washe yana cewa wata rana sai labari ko to wata rana kuma za a wa gari mai ba da labarin ma babu na ba ta gane yanzu nan gun da muke rayuwa shekara 200 da ta wuce ai akwai gurin to wa ya san me aka yi a gurin to wata ma za a wa gari duk wanda ke fusatun nan a yanzu babu shi babu labarinsa wanda ya san shi ma babu a duniya za a zo lokaci kamar da kai yanzu baka san kakanka na biyar ba ko ba ka bane kakan babanka shi makakansa baka san shi ba baka san shi ba ko mutum da ya rayuwa ya kaza ya kaza duk ba da san me yi yanzu baya nan to kai ma za a waya gari wata ran babu kai babu labarin ka yasa kawai ka tsaya ka bi Allah kuma kai abin da ke daidai Allah ba mu yi kun yin daidai yace ina miki yace la ko la mahalul ikilali ita duniya ba gidan dawwama bace wani abu take da shi ma na abin haushi duniya shine ko baka mutu ba akwai tsufa baka mutu ba da ranka amma ka tsufa da kana son abinci nau'i kaza sai ka waya gidi da ranka fa baka son abin a sai maka gana maka sai tun yanzu mai da nama saboda babu labarinka a harkar nama ba ka da cutar wani kuma amma tsufa kaɗai cuta ne a gurinka zama da ƙyar tahi da dabara tafiya da haka dai haka dai ga kana baka mutum ba ma a duniyar daɗin ya ƙare maka to bare kuma za a waya gari dolan ka ne dama ka mutu in mutum na inkarin mutuwa ina babanka mahaifinka in yana nan shi ina babansa in yana nan shi ina babansa babu dole sai an samu haka to ka gani to zaka ta duniya ba gidan da yawa bace yace wa markabun uburin kuma duniya na so ka dauke ta ne a matsayin wani abun hawa don ka ƙetare hanya da ita ka ɗauki duniya gaba ɗaya a matsayin wani abin hawa na ƙetare hanya za ka tafi daga nan zuwa kano ba za ka hau mota ba to ka ɗauki duniya kamar haka in ka hau motar daga nan zuwa kano in ta motar kasuwa ka hau kana kafin ka yanka bamara ma ka gaji kana allah allah ne a je ta ya tsaya ka fita ba ka ake ba an gaji sai ka ga wani allah ana tsayawa gaggawa ake a fito har na ba su jikin ku fita mana saboda ya gaji kafa ta matsa da sauransu musamman ga wannan zafin to duniya gaba ɗaya haka ce ka ɗauke ta kuma a matsayin haka wani abin hawa na ƙetare wani titi wani kwale-kwale ka zo bakin gaba na kogi ko teku ga ruwa ya taka ya tumbatsa ba da ma a shiga sai ka nemi jirgin ruwa to sai ka shiga don ka je wancan gabar ko don ka wancan garin na ko wancan ƙauyen to kana zuwa ya zaka da shi sauka za ka yi ka bar shi da fusansa ba za ka gaba kansa ba ka isa ba to haka duniya ta gaba ɗayanta ka ɗauke ta a matsayin haka sai ka huta rauna lafiya duk abin da ka mallaka a duniya sai an waye gari ba abin ba kai ɗin da ma babu kai ba labarin abin ma babu shi ba labarinsa mutum dubu nawa ne suka yi rayuwa suka yi arziki suka gidaje aka waye gari sun mutu ‘ya'yan da suka haifa gaba ɗaya sun gidan babu zuri'a su ma a ciki anguwar da suka raye suka haifi aji yanzu babu zuriya su ko ɗaya anguwar duk sun tarwatsa babu tarihin sa gurin ya ƙare tarihin duniya ƙarenta ba kuma kowa ma haka ne to in ma gidan naka ba ayan ba sai da ba misali kai ka mutu su ma sun mutu ayan su ma sun mutu sai a waya gari wani wanda yake gidan yanzu bai san kowa game da kai ba wani abu ne faru ba da zuma ba nan layin unguwar tamu gida ne makocin gidan da aka haife mu sai wata ta wata dattijo take cewa ta samu wani yaro yana sai da kantai da kofar gidan ya kasa kantai wurin sa tace da Allah ina ne gidan malam wani kakan yaron ne kakan shi da ya huwa bansa amma bai san shi ba wala bai san shi ba ya shiru ya ce kai duk anguwan nan babu mai wannan sunan wallahi haka ya faɗa ya ce kai iya duk anguwan nan babu mai wannan sunan ta ce kai yaro ita kuma ta dan gane gidan ga bishiya a kofa ta ce wannan ba shi bane gidan wane ta faɗi gidan sunan babanmu ya ce eh ta to ai shi wannan da nake faɗan makocin wannan din to na gidan nashi yake yanzu ya ce kai na ga ba nan bane eh to ai ya ce san sunan ba kakan nashi ba ana haka sai wani daga cikin irinsa annabi ya zo ta ce me ya saka ya ce ah ya ce to ai wanda kike tambaya da kidin ma jikansa ne ya je sai masa kai wannan shine baban babanku kuma ga gidan ki shiga kaga duniya kenan ana hina duniya kawai ba ba haka zuriya ke ne a gurin amma ga zuriya su bai san shi ba ma yanzu ka ta mu cewa ba sai gida kai gida za ka yi na kasaita an gina gidan ka ce bai maka ba a rushe mutum ya gini kamar nan fahimta duka a rushe gaba daya shi bai mara ba ya fashe gaba fa kuma shi ne gina fa an yi zanen fa ya gani ta a bai mara ba a rushe saboda bai ya samu kuɗi sai a rushe kuma a sake wani to za a waya gari an gama iya wanda kake son kuma ka shiga kaɗan rayu ko baka rayu ba sai ka mutu shikin an gama an gama labarin ka ya ƙare in ka mutu an gama da labarin ka sai hali da kabari kyakkyawa musamman ilimi na addini yanzu wannan yaro ta sama ya yi rayuwa ne fa a shekara ta ɗari shida da talatin da ɗaya ka haife shi ya da su shekara ta ɗari shida da saba'in da ɗan wani abu yanzu barin shi duniya ya fi shekara ɗari shida ga shi kai ka tattafinsa kamar yana raye yanzu na ga wani shi ne kaɗai in Allah ya bar maka to ka samu daɗin duniya kuma a tarihinsa bai taɓa yin mai aure ba ya aihu kuma ga abin da Allah ba shi na fata an gane kaga ya bar abin da ake amfana Allah ka ba mu iko da dama na barin abin alkhairi da za mu samu a lahira ina miki ya ce wa markabar uburi laman dil huburin ka ɗauki duniya a matsayin wani abin hawa na ƙetare hanya ba wai wani guri ba ne na zama a shan take da aka ta gina duniya ba ji ba gani mutum ka samu kuɗi wai sai ka ga gina gida na biliyoyin kuɗi ba biliyoyin kuɗi mahaukatan kuɗi ya yi kyalkyalkyalkyalkyalkyali a gidajen na hauka na masifa a gidan sai ka yawo da abin hawa gidansa da yake ciki shi kaɗai saboda isa da kasaita ya shirya duniya kamar zai dawwama a ciki sai su wannan ba shi ake so ba amma babu laifi in Allah maka karfin arziki kana taimakon addini yadda ya kamata kuma kai gidan ma mai kyau duk wannan ba laifi bane suka ce ba laifi bane saboda ya dama da Allah baka ne kuma baka shanta ki a duniyar kaɗai ba kana gina addini a bangare guda to amma kawai gari ginin addini naka yayi low gina duniyar ne high to ne mutum ya yi asara Allah ubangiji ya tsare imanin ko ina miki ya ce wa mashru'ul in ko infisami wa mashru'ul infisami la mawtsilid dawam ka ɗauki duniya a dan wani guri za ka dan huta ka dan sha ruwa ka yi gaba kana tafiya akan hanya ka gaji ka dan yi brunch ka dan tsaya ka dan yi zango ka dan huta ka yi gaba kar ka dauki duniya a matsayin gurin zama da shantakewa da tabbata ba haka take ba ita ita ba ta dawama ga kowa kowa sai ya zo ya buta cikin ta ya wuce kuma ya kare rayuwarsa yace fali haza dan haka ne kanal aikazu min ahliha humul ubad sai dan to wanda suka fi kowa farkawa daga duniya suka fahimci duniya suka gane duniya su ne al'ubbadu masu yin bautar Allah wanda shi ne fa gane duniya wanda shi duniyar ya ɗauka tana a matsayin gurin bauta kaɗai daga komansa da zai yi a duniya bautar Allah yake ba wai ka zama kai gaba ɗaya 24 hours ka san mun maka sai bauta abinda muke ɗauka shine zaunawa a masallaci ka ta sallah da salati shikenan ko to ai ba shi bane kaɗai bauta lalle bauta ne amma shi ma ɗaya daga cikin dubu ne na bauta a ya zama duk motsin da za ka yi a duniya ka je ka karanto yaya manzon Allah yake yi in baka karanta ba ka tambaya yaya manzon Allah yake yi mun sha buga misali manzon Allah matsayin shi na manzon Allah sallama ya yi aure to ya ka tambaya in za ka yi aure yaya shi ya aure ya aurar ya yi aurar da 'ya'yansa an mara mutuwa ya yi ta'aziyya ya yi makoki ya yi zama mutuwa ko ya an masa kaza aihuwa ya yi duk abu da sanar a duniya dan adam zai yi na rayuwa mazala ya ga irin shi a san irin shi sai ka tambaya yaya yake yi to wannan shine ya zanto kai ma awa 24 ɗinka duk kana yin bauta a ciki in kasuwancin ma kake yi kana kiyaye dokokin da manzon Allah ya tsara a kasuwanci a kana yin bauta kenan in noma kake yi kana kiyaye abin da manzon Allah ya faɗa game da wannan duk abin da kake a duniya kana jin cewa yaya manzon Allah tsara shi kuma kana yi sallallahu alaihi wasallam to haka shikenan kana bauta kenan yace da haka yace da suka fi kowa fadaka da duniya sune al'ubbada masu yin bauta kenan masu bauta wa Allah kenan ina miki wa aqalan nasu biha humuz zuhadu wanda suka fi kowa hankali a cikin duniya sune masu gudun shagaltuwa da abin da yake marar amfani a gurinsu su shagaltu da kiwon shi wani a duniya ya shagaltu ne da kawai sabon yaji duk yadin da ya fito sai ya ɗinka shi a jikin za a fara gani shi akwai su akwai wanda yake yin kayan sakawa lokaci ɗaya kala 360 sosai suna nan akwai kala 360 zai ɗinka duk kayan da ya saka shi kenan ba zai ƙarsa kashi ba suna nan a yanzu a ta'adar yan siyasa manya-manya ne gwamnoni da sauransu a yi ba sa maimaita kaya in ya saka ko ganyi zoɗe shi kenan in ya cire ta su ake akwai da ake bawa shi wani har karkarwa yake a yi gwamna ne ba ya kunce hawa alaji kaya sa Allah ka tsara imanin wala karkarwa yake akalansu ne ya aiko masa banjima ya saka ta gani saboda isa da ƙasaita akwai wanda aka yi in ya saka kalan kaya fari zai sa komai fari a jikinsa hula takalmi agogo glass ɗinsa za ga nan fari ne ya tuma su kenan motar da zai hau ma faraci in ashe sa motar da zai hau ma ashe saboda isa da kasaita akwai wanda ko yanzu bai san yawan motocin hawansa ba suna nan a can waya hawa din yana da motoci sun fi kaza duk ta fito a duniya ya ganta zai browsing zai siya za a kamar ita in ya ganta ya hausa ɗaya wani ba zai ƙara hawanta ba an jan aje ta haka suna nan birjik ba su adadi ba wallahi yanzu da muke magana na akwai da bai san adadin gidajen da yake da su a duniya ba gidaje eh mazala sai ya hadisi ya ce ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul khamis ta isa abdul khamisa ta isa wanta kasa fa'iza shi ga falanta kasa ya ce bawon dukiya bawon kuɗi bawon daloli bawon nerori ya shiga uku ya lalace wanda shi duniya ce shi kullum kuɗi ne kawai a gabansa ya za a samu kuɗi shi kawai kuɗi wani shi bala'insa kena duniya ya za a samu kuɗi ko me za a yi komin halakar abin da muninsa in dai zai samu kuɗi zai sa a yi za ka resa kwansarin 'yan ta'adda 'yan kidnappers duk kome zai ba da kuɗi a yi shi ne ke cin gajiyar kuɗin a tara kuɗi a aiko masa shi kuma wani ba kuɗi ba ne target ɗinsa a'a mai damuwarsa shi ne khamis shimfiɗar gida decoration ɗin gida gyara gida dardumomi na alfarma a je turkiya a siyo dardumomi in an kawo sabuwa za a marwaya a kamfani an samu sabuwar kaza a haska mai ta kawo masa shi kawai abin da yake an samu sabon wani abin nan abin zama kujeru sabo daga italiya daga ina ne da ce aka masa shi kullum haka yake duk shekara da cire kayan da yake gidansa gaba daya zai bayar zai saka sabo shi ce an ka dawo asalin ƙauyensu zuri'arsa danginsa jininsa na dolansa akwai wanda yake kwana bai ci abinci ba akwai mana akwai mana yanzu mutane da yawa talaka ai ba koshi suke ba ai ko ci sai ake haka ne dan dole yanzu ka ci garin garin biski an kada ma mirko ka ci ai ka ko ka ci ne amma me zai kara maka a jiki dole ganka a rama ce kashe saboda ba protein a ciki amma dole ka ci saboda talaka ne kai to ga dan uwansa ne na jini amma ba zai iya kawo wa masa ya taimake shi ba mutum ɗaya ɗansa da ya haifa zai je secondary school a ƙasar waje secondary fa a wata ƙasa za a kashe masa biliyoyin kuɗi ga shi da zai iya taro wannan kuɗin ya zo garinsu ya gina makaranta kuɗin zai isa ya ɗauko ƙwararrun malamai a duk najeriya yana biyan su albashi zai iya a karantar da 'ya'yan mutane kuma zai iya ɗaurin kuɗin da ya samu amma da haɗa kuɗin gaba ɗaya ɗaya karatu a wata ƙasa ƙarshen ɗan hijira zama kirista ya dawo ko zama pagan nawa gashi sun kai wani ya tura yansa mata da maza suka tafi karatu suka jefa suka sai suka aure kansu yaya da kanwa kuma suka ayu eh mata da miji yaya da kanwa suka zauna kuma haka shi kenan saboda shi daga ya waye ya tura yan sakaratu ina bulgaria ina ne yare riya wane ne riya riya shi ne karya kawai kuma sai a gama sai a dawo kuma ya ka zama mai dole kuma ka da najeriya kuma ka mutu a najeriya kuma kana jin haushi har ka mutu babu allah babu annabi in ta dawo kuma ba za ta auri ba domin me wanda ke so shi kuma ba ya santa wanda kuma ke santa ba ta san shi tana na yadda ga gara arba'in hamsin ga ta yi kudi tana aiki ta zama babbar consultant tana aiki sosai a najeriya tana samun miliyoyin kudi ba ta da miji ta mai karshe rayuwa ta ce me daɗin ba ka cuce ta ba ne wani aka samu ya'ya suna tsini wa iyayensu an saka shi ya karatu daga nazari har jami'a har zama dakta phd ya gama ya dawo an yi waye an yi waye kuma zo zai mutu ya ce babansa babu duk wannan abin da kamun don in zama na a duniya kamun ya ce haka ne sama kuma baka taɓa koya min wani abu na addinin musulunci na ba yanzu ga shi zan mutu ban san komai na addini ba kuma kai ne baka ɗora na aka yi ba ka zama mai zan cewa Allah shi ne rayuwar sa in ma me ma za ka yi a duniya ka dai sani dai ka tabbatar cewa ƙarshen dai cika cika tuk dole sai ka mutu ko kai wane ne yau kuma dole za a maka hisabi yau to ta shirin matsalar duniyar ma kenan ba mutuwar kaɗai mace fa abin ma ba sai akwai hisabi ko to ina miki ya ce ƙalallahu ta'ala ko ya ce Allah mai girma da buwaya ya ce inna maslahatud duniya kama in anzalallahu minas sama Allah ke buga misali dan ka gane meye ma rayuwar duniya ce kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama faqtal da bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am sai da ruwa ta kasa yanzu ka je bayan gari in ba gunda aka irin saka dan nan ba ka je gurin da ba a yi noman rani za ka gaje fari sol kawai ba kawai a kekashe daga an yi iska tana daukan komai tana watsa maka kura to daga Allah saukar da ruwan sama aka yi ruwa daya biyu aka yi rana uku hudu daga kafin sati daya biyu in ka je wannan gurin ya zama mai kore shar ga tsirrai sun fita ga ciyayi ga amfanin gona ga menene abin sha'awa daga wani guri kamar ba ma Najeriya ba tsabar kyan da gun ya dauka ka dauka makanakin Kashmir ne saboda kyansa da inda Allah ya raya shi ba ga bane to ba shi kuma yan kwanaki kadan ya haɗu ya yi komai amfani ya fito komai ya yi kyau ciyawa ta yi fito ana ci dabbobi suna ci ga amfanin gona ya ɗauko kai ya ja gaba yana shirin fidda kai ba na haka ba ya ce to ana cin wannan irin yanayi wa zayyana ƙasa ta ɗauki ado ta ƙyawa ya zama kore sharzeji abin sha'awa manomi ya shiga gona ga amfani ya ja gaba amma cira an yi waye an yi maimai abin sha'awa ba haka kana ana iska tana kada ganyen nan kana jin daɗi duk manomi abin da yake so ki jin daɗi kenan ya shiga gona fes kasanta babu ciyawa nan kuma ta jagaba komai lafiya ga ruwa an yi ga rana a yi ruwa a yi ɗauki kamar kwana uku hudu ba a yi ba a yi rana sosai amfani ya ƙosa ya kyau me ake jira shine a samu tafid da kai a yi ruwa ya wanke amfani ya fito ya fesa 'ya'ya shi ma ya bushe sai a girbe ba haka ake so ba to ana cikin wannan kuma ya ce wa zanna ahluha annahum qadirun alaiha har su ma'abuta waɗannan gonakin ma'abuta zama a ban ƙasa ganin amfani yayi kyau komai jeji yayi lafiya kalau amfani yayi wayo ya ja kai ya fudda kai yayi wane ne me ya kawai rage ana zo kawai ai muna ganin za mu fara girbi da ganin zuwa watan gobe haka suke faɗa manoma ai watan gobe za mu fara girbi wani ko ko insha Allah ba zai ce ba ya dauka mana hin a mu ai insha Allah ai mu kaza haka kowa na faɗan irin abin da yake so ai ni bana dole ma in ƙara aure ko ba a to ba abin da yake damu sa bake da shi ma a kowa da musa ke faɗa ai ai bana dole ma in je in so manyan riguna na zuwa biki dole bana in sai mashin kaza kaza ana ta duk buri ya daure akan wannan gonar duk manomin gaje gona kalla haka yake mata estimate ya je shinkafa ta fi kyau ta yi kaza sai kalli gurin ya da iya kallon shi sai ga dauka a waya wani ma har ya daura a kasu dinsa sai ka je wani ya kan baka yi mata baki ka je ta kone a wani za a waje Allah kuwa akwai wanda ya kalla ba shi ka shiga uku ba kisa kana boye arzikin da Allah ya ma ba laifi ba ne kawai ana gani a jikinka an ce kare ana biki a gidan ko ya ce in gani a ƙasa kawai kana cikin nutsuwa fatar ka mulmulmul kan jikinka ba wani tashin hankali a ci amma kana nuna abunka ni ne nake wannan ba a san nan akwai da in ya kalli abu to ka shiga uku yana da kambun ido kawai da kalli abun shi kenan in abun ya burge shi ma in bai ci alsa albarka ba sai abun ya kone ko ya gobara ko ya lalace ko ya ruguje ko ya mutu ma in mutum ne ba sani ba ba sani ba ai wanda yake sanin kanshi da yake sa shi kaza kaza da wannan suna ta musu ai matsafa ne ai amma shi wannan wata halitta ce Allah ya yi ya sa a jikinsa shi kansa bai san kanshi ba shi yasa sai manzo Allah ya muna maganin ta ita kanta idan kaga abin da ya burge ka a cikin iyalinka a cikin kasuwancinka sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah shikenan to ko kana da shi ba zai tasiri akan abin ba dan so da dama an samu iyaye ne suka ga ƴaƴan suka yabi ƴaƴan saboda sun burge su suka game da jinyoyi saboda yana da kan muka bai sani ba amma da yake bai ambaci Allah ba cin ganin tsanahi da yi sai da gamu da bala'i to yasa kai ka dauki gonarka a waya ka tuttura a satun tsinka to wani mahawin ka dama yake ji yana kalla ka ja fadi mummunar kalma da hasada kuma da tasiri akan abin ka tsammanin za a bige buhu dubu kaza sai ga an samu to shi sa komai ka saka Allah a cikin sa yace to su ma'abota kasa ma'abuta gonaki suna ganin cewa suna da iko a kan su girbi wannan amfanin su ji daɗinsa su yi kaza su yi kaza ya ce a ta ha amruna lailan au nahara sai al'amarinmu ya saukarwa wannan gona ko wannan alƙarya da ta samu amfani ta samu kaza sai Allah kawo fari ko ƙwari ko tsutsa ko kuma tsuntsaye ba na yi ba lokaci ɗaya amfani ya kyau ya fi da kaiwa Allah turo su tsuntsaye from nowhere kawai daga Allah su dira a gonar mutum Allah ka kiyaye cikin dare ko sun gama da ita ko tsutsotsi duk suka ga anyi ko kuma za ɗauke ruwan sama fari ya shiga shikenan al'amari ya canja kuma ta ce faja'alnaha hasidan sai wajen wannan gona ko wannan ƙasa ko wannan alƙarya da za ta ke cikin ni'ima da kaza kawai kamar wanda aka girbe ta ka allam ta gane bil amsa kamar aji babu ita yanzu aka zo fari ya sauka a guri ana ganin yau za a yi ruwa gobe ne jibi ne gata ne duk dabarun da mutum san zai na noma a je a ƙara noma noma gurin ya dan samu rin shi ana ta addu'a kuma Allah bai je ka ruwan dan jaraba ta ubangiji dole ana ji ana gani ta bushe ana ganin ta a tsaye a bushe ba kawai tun yana kokarin gaje har ya hakuri ma da zuwa ba ka ke ba to wannan na Allah ne to duniya haka take kana ganin komai yanzu kana cikin cenuwa yanzu kai ne wani ka samu kuɗi ne kai ne kaza gobe za ka yi kaza ya kun tafi kasa kaza ba ka ci wannan manyan kasa ta mu wa kai wanda shi ya tashi ma tsabar ya isa da kasai ta fa jirgi ne shi da hina kansa jirgi da matukinsa da biya masa komai na duniya in da yake bukata kawai zai hau ya tafi kamar kai ne ka hau mahin ka da ka tafi ango da kake so a gashuwa haka zai hau jirginsa jet mai kyau ba wai jigari-jigari ba zai hau daga nan ya tafi yana san saudiya kawai dai je tsarin da ake bi kawai zai kama shi kawai ya sauka ko wani mai arziki da aka yi a nan kasar mai arziki fa na gaskan gaskiya da shi ya isa sun sauka a jidda yana sauka shi kuma din da yake tafiya a duniya akwai wani dan dan koransa a tare da shi wani talinsa yana masa goge da yaran su kawai sai ga an sauka da wani jirgi ya sauka a jidda yana sauka jirgin kuma aka buɗe shi kuma ta kuma ta fito mai kama da jirgin kawai da mutum a ciki ko ya fita ya ce wannan baka ta ranka da ya duniya tana da yawa ai manta da shi ya kai ma ogani a garu shi ke nan kalas amma eh saka ko kun je sauja ko ina kuna sauka kaga an zo ana tamba ina wanda yake da ticket na musamman ticket din jima kala kala ne yayi ba duk ba iri ɗaya bane da ticket jirgi ɗaya da kuka hau amma kowa da matsayinsa akwai masu economic class akwai masu waye class to haka je aka sauka ma su ake fara ɗaukewa waɗannan masu manyan ticket din a tafi da su a ƙananan motsi sai aka su gudu a aje su hukuma kan kusa doguwar mota wani mutum mutum wajen hamsin ba ku jira ko da ya da ku tsatsa ku rike wani abu a tafi da kulu lokacin ya ku to to shi ne ke ya ce karanta gane bil ams kamar ba ta rayu ba a jiya ko shekaran jiya ya ce ka zalika da fasilul ayati da domin tafakkaru ya ce kamar haka muke rarrabe ayoyi ga mutane masu tunani mana duniya gaba ɗin ta take kana cikin jin daɗi a a najeriya ai mun zama misali da ku ƙarshen kololo daraja najeriya me ne shugaban ƙasa ba ku abin da fi a najeriya ba a kai ake ta fatin ba yanzu yana cikin tenuwa kai allah karɓar ya mutu shikenan kuma an gama kamar ba a yi ba yanzu shikenan ba ma ɗaya ba bi ba to ka gani ya ce wal'ayatu ta da ma'ana kasira aya akan irin waɗannan ma'anoni na magana akan duniya ya suna nan da yawa duniya ba wani abin tada hankali ba ce kai dai ka bi Allah a zamanka na duniya don ka samu gidanka na ƙarshe ya kyawu shine sai ya kawo wani baiti bari mu karanta sai mu tsaya a kansa yake cewa walaqad hasana man alqa'ilu lalle wanda ya faɗi magana nan ya faɗi gaskiya daidai yace inna lillahi ibadan fuduna lalle Allah yana da waɗansu bayi masu hankali masu kaifin tunani masu basira masu hangen nesa tsallaku duniya sun saki duniya ne su sun sake da saki uku wa khaful fitina suka tsoraci fitina cikin duniya mana su ba ruwan su duniya su ba su damu da sha'anin ta ba bautar Allah ne kai a gaban su nazaru fiha sun kalli duniya ne suka ga suka kawo falamma alimu da suka gane cewa ita duniya laysat bi hayyin wadana ba gidan dawama bace duk abin da kai a duniya abin da aka zo ka mutu sun suka gane haka to me amfanin kuma tara ta me amfanin kuma ruduwa da ita ai babu amfani ko ja'alu halujatan wa takhadhu salihal amal fiha sufula yanzu ka dauki duniya gaba da kaman a matsayin wani kogi wani falku wani gulbi da ka zo kana tafiya a nan gawa kin gaba ka zo ga ruwa kuma ya zo ya kewaye guri babu hanyar fita yanzu ya za ka yi dole ka nemi amma hayi a nemo jirgin ruwa ko ko mai inji ko mai tuka-tuka a tafi da kai da suka ɗauki duniya a matsayin wannan kogin shi kuma kyakkyawan aiki shine jirgin ruwan da za ka hau ka wuce cikin duniya haka ka zauna lafiya ma'ana in ka samu jirgi mai kyau wanda ba masa obalodi ba ka hau za ku wuce wannan ruwan lafiya kalau ka zo bakin gabatar lafiya kalau in kuma ka samu jirgi an masa irin haukan nan zai ci mutum hamsin an sa mutum ɗari an sa buhu hatsi ɗari an sa mu dabbobi ɗari sai kun tsakiya kuma sai dilme da ku to yan aikin ka ba mai kyau bane ka hau wannan a ƙarshen lamarin ka a duniyar ma halaka za ka ya zaka sai su masu hankali ya zaka ɗauki aiki kyakkyawa shine jirgin ruwan haye masifar duniya to haka kai ma sai ka ɗauki kyakkyawan aiki yanzu shine abin da zaka yi amfani da shi wurin ka bi Allahnka ka je gaban Allah ya maka maraba ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله kafin a rufe kafin mu tashi akwai wani bawan Allah da da zake mun waya ya kawo littattafai ne da yadu salihina kusan guda goma sadaka kamar da muka yi a minhajin muslim ba kuma wani ya kawo ba to shi ma nan ya kawo yadu salihina guda goma ya ce mahaifinsa ya rasu sai ya ma babansa wakafi yana fatan wannan abin da ya kawo za kuma mu duba mutanen da ya kamata za a ba su daga baya don su amfana da shi suna karantawa baban sai samu lada shi ma kuma da ya bayar Allah ba shi ladansa muna fatan Allah ya biya masa bukatunsa ya tuka buri ya tuka mahaifinsa da namu gabaki daya Allah ya sa mu gama lafiya ya ba mu lafiya da zama lafiya gyara mana kasar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi